من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما حدثنا أبو بحر سفيان بن العاصي وغير واحد سماعا وقراءة قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد بن أمروي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن نومي وعباس الأنبري وأحمد المأجري قالوا حدثنا النبي بن محمد قال حدثني كرمة حدثنا أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج
رافع بن خديج يا بن
قال يزيد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما صلى الله عليه وسلم يا ذو مدينة وهم يأمرون النخل
وبيض مدينة بيكرا أتكلم yana yin mutanen madina suna yin ta'adirin naka yi wa dabino gyara yi wa dabino kibini a gyaggyara shi a masa wani abu da ake haɗawa aure tsakanin wannan wannan dabino da wannan ko kuma idan yi ɗaya a a gyaggyara su a sa buhu ko a yi wani abu makamanci wani abin da dai ake kira su dai da abin na gyaran da biyu to san da kamilu za su yi ga madina ya tarar mutanen madina duk suna ta yin wannan aiki kamar ma'aikatan gona in ka je kauye zamanin da aka yi ruwa sai ka ga kowanne yana tafiya gona je mu gyare-gyare mu gyare-gyare da shirin na ruwa ya sauka da yadda za a yi noma da sauran sanda ije shugaba alaihi salatu wasalam su shiga madina ya tarar mutanen madina suna sayin ta abirin nan gyara da biyu
فقال ما تصنعون sai shugaba ya ce da su ma tasna'una wannan abin da yake me kuke yi haka to قالوا كنا نصنع
suka ce haka muke yi ya rasu wannan al'adar mu ce idan lokaci bayan lokaci za a zo kowane dabino a yi maka wannan aiki domin idan aka yi gililin nan wato sai ya yi ƴaƴa ya yi ƴaƴa da yawa in za mu ke yi da قال
sai shugabanta da kai ya ce لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا
ina ganin ma idan ba ku yi wannan ilimin dabi nan ba zai ma fa'ile zai fi kyau abin zai fi yin alheri tare da ku idan kuka bar shi ba ku yi ba in ji wannan shugaba na
فتركوه فنفذت kawai sai suka bar shi alƙali wa ra'ayi idan ya faɗa shi ke nan a yadda idan ya ce a zai hukunci to ka yadda da hukuncin manzan Allah to ka yadda da hukuncin gaskiya ne fa alƙawalu hukumu wa a haƙa mu duke fito zan ci kansa hukunce hukunce ne kuma hukuncin da adalci ne شوف إبراهيم هنا السؤال وما أماك بالحديث فإني مسلم to nan ya ce da mutanen madina an ba ba su kilinin nan ba zai fi sai suka ce dama kai muke bi shi ke nan to sai suka bar shi ba su ba saboda ya ce da su in ma ba a yi din ba ya ɗaya ne ya ma fa alheri to da suka bar shi ba na fara shi ai da shekara ta zo sai ta biyu sam sam sam bai ba lokacin da karshen shekara lokacin da natijar abin zai fito sai ya zama gaba ɗaya ma bai samu abin ma da binin ya zama to Thank you.
فذكروا ذلك له
sai suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce masa to ga mahalin da ake ciki yanzu ba mu yi wannan kirimi ba da izinin ka kuma ga dabino gaba ɗaya ya karkaɗe ma ya da yi ba ma don
فقال sai shugaban mu ya ce إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ganin cewa ne mutum ne idan na umarce ku da wani abu na sha'anin addinin ku to ku yi ku bi idan kuma na umarce ku da wani abu na daga ra'ayi to ku sani dai ni dai mutum ne kaji karfin kaji karfin kwanin kamala sai in ce kun san ni mutum ne duk abin da na umarce ku na addini ku karba kaga da sai ce da a nan sai a yi rabu sai ce ku kunga ni annabin Allah ne duk abin da na faɗa na addini ku yarda gaskiya ne sai su faɗa ka sai ce ni mutum ne duk abin da na umarce ku da shi na addini ku karɓa wannan gaskiya ne to wani za a martukun da sha'in na ra'ayin idan kuma na umarce ku da wani abu na ra'ayi abin nan na duniya ne sai ya ce a inna ma ana bashar to ku sani har ila yau da mani mutum ne sarkin kamala ce mai zurfin zarafi isa masu wani mai yabar da yake ƙaribun fa'idun bi guda huwa sarki kamar a kusa yake nan ku a mugun rizai ni mutum ne idan na umarce ku da addini ku yi idan na umarce ku da lamarin duniya ku ni ma nan ma mutum ne ni ni ne al'insan da kamun duk abin da na faɗa ko a lahira ko a duniya shi ne daidai sau da ku yadda kurum don kun ga bai yi ba har ku damu kar ku kuma yi din bai ku bar shi da da aka ce sai suka bar shi da suka bar shi bai yi ba a wannan shekara shekara ta dozo ku bar shi da shekar ku yi wato da dabinan nan ya soma wani irin wasu irin yaya sai da aka rama shekarar da ta wuce da wasu ta baya a lokaci guda suke ai dan na gaya musu magana haka take a'a a'a tsada Allah haka Iza ce, inda ma ana basharu, za a fartukun bishekin min dinin ku faku zubi, wa iza a martukun bishekin min ra'ayin ta inda ma ana basharu. kira da amince tabbata da to
وفي رواية أنس ya ba su bayan nan da sai da na hannu أنتم أعلم بأمر دنياكم to mun ba san lamarin duniya ko a wata ruwaya sai ga yamma
وفي حديث آخر cikin wani hadisi daban
نعم إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن aka ce duk dai wannan ruwayoyi ne da aka fata amma dai wancan ruwaya da take kan gaba suke ce wannan tabbatarwa ne ai shugaba malam to ya za a ce ga abin da ke fi daraja kuma a ce ya kwarance a nan ya zama gangaren duk duniya an tsallama masa to ya kuma abin da yake kasa da wannan dan abin da yake yanzu fa kamar misali a ce a zo a ce ne wato ga wani mutum wanda ya yi karatu ya yi karatu ya yi firamare ya yi sakandare ya yi kwaleji ya yi wato tertiary institution ya yi jami'a ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku misali a kan turanci ya zama jakta har ma ya yi rubuce-rubuce ya zama profesa to yanzu shi ke nan sai a zo a ce yanzu ga wani abu a nazari ake yin abu amma wannan profesan ya rasa yadda abin da ya yi ya shiga gun 'yan nazari zai biya musu karatu sun masa wata tambaya ya gigice kwata-kwata bai san wata an tsare ba to abin fa ya fi haka ba domin yadda shugaba yake da mutanen duniya ai ya fi furotinsa da ɗan najeriya shi sai dai a ce kamar akwai ne da babu alaihi salatu wasalam sai a ce lamarin duniya ne a nan ne za a faɗi wani abu amma kamar wannan abun shi wai bai fahimci wannan abu to waye ya fahimta gina Ita ke ke famin ba ku da irin kaunai ne, nan ya alu na kasan a farko amfanin ka ya kai rabu ba za. Duk da aka ƙage gidan duniya, aka ƙage gidan lahira, to Allah bai taɓa yin wanda ya fika gaskiya ba an an duba gidan lahira ba kamar ka ban yi a gidan duniya ba ta
وفي حديث ابن عباس ya zo a cikin hadisin nan na fitna abdullahi dan abbasin في قصة القرص a cikin kusurin da karta gyaran dabino فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce
إنما أنا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق ni mutum ne da abin da na gaya muku daga Allah wannan abin gaskiya ne
وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب ni duk abin da na faɗa muku ta jihar kaina ba in da ma ana bujarun to dai ni mutum ne to wannan kalmar mai nauyi ko kudu to wannan bai ji a kan kawunin da la'ayi har ka zo kana kana karatu da ce to ai ya ce yana yana yana sai dai a a wani abu idan wani mutum ne daban za ka ce shi yannan yana yin daidai wata nan kuma nan bai daidai ba domin shehu ya faɗa ya ce na wuce su mata wal gairu ya taɓa ƙarata wa tsauran ya sibu ma na dai ya jiru shi annabi shi ne masumi masumi ne ce na da zan kuskure a tuja da wannan ce in na gaya muku abu da jiha kaina to wannan gaskiya ne kuma gaskiya ne saboda haka kuma ni nake dacewa bayan wata dacewa da nake yi. baya kuskure baya kuskure daidai yake yi kulle wani
وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا wannan abin da muka tabbatar muka tabbatar da shi ne a bisa abin da ya fashe shi na daga jihar kansa a cikin al'amuran duniya وزنه من أهوالها dole sai an koma an tsara nazari malam malam duk da ubangiji yake da shi a nan yanzu duka ya sima a hawa wawa mira kabala a hada to ina ka iya samu wata nahiya da ya rabu gida biyu zai faɗi abu na Allah kuma zai faɗi na jihar kan bayan Allah ya ce wawa mira kabala ba hada nan wata wani tauraro ne na wani mashadin manzan Allah wata fitila ce da ke haskake shi wanda ta sa ido ya kasa ba wanda da ka ba lam ba da to daga nan ba ka cewa ga jihar kansa ga kuma abin da duk abu ɗaya ne na wani za su ciwo lokacin da ita bi isra'i yana cikin mashhadin mawada da kamala fa'ada shi za ki wuce abin da ya faru fa sirrun karadu sirri da sirri wa adabu fa ma kama illa al-haqqu wa sirru lahu ana kamar mara naka wa man sai hawa wa hadisullah wa rusul ma rusul annan karatu duka da wadansu duk na can baya baya ne sosai an kai salati da yawa da kawo za ka ga hotunan da ka haska wannan da ja da mutu za ka ga ba za ta yi ba wannan hotunan nan ba za a iya haska da yi ba jami'in ya kuma rukun nan shi abin da aka faɗa na jauharar nan da aka ce sahibul haƙƙin rafani to shi komai na tsari na allah na kai maganarsa bauta ce da shiga kasuwa ne ce take bauta ne wani sai an bi wannan za a shirya da Allah ya gaisa da mutum su yi magana to wannan yadda yi zan haka Allah ya ce in ba haka aka yi ba ba na so yadda yi ciniki a kasuwa Allah ya ce haka na yadda to ina zan san nasa ina zan san Allah kuma gaba ɗaya komai na sana Allah ne isa ubangiji bai bar wannan magana ba za ta gina cewa rasulun min Allah da salon su kuma mana rasulun min anfusukum lakar ja'akum rasulun min anfusukum da sai ka haɗa su yawwa shi ne bahar ilmin shari'a وهو على كلمة حقيقة عليه الصلاة والسلام ويبقى لي وجهي da ka samu can kana cewa to alhamdulillah na kama wani ilimi mai zurfi kana zuwa can sai ka ji kafa ka ta zagi ta fada wani to haka ne to mu je
وذنه من أهوالها kuma tabbatar da daga halayen rayuwar duniya لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها ba abin da ya faɗa da jihar kansa ba da duk jihadin da cikin wani shari'a da ya shari'anta ko wani sunna da ya sunna data
وكما حسب الإسحاق kamar yadda ibn ibn haka sahibul magazi ya gaido أنه صلى الله عليه وسلم cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama لما نزل بأدنى نياه بدر yayin da ya sauka a mafi kusancin ruwayen nan na madar
قال له المباب بن sai المنذر ku ba ku ibn al-munzir sai ke da shi أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتقدمه أمر والرأي والحرب والمكيدة eh, ranar da da ya ɗebo ya ɗebo ayarin tafiya ya yi tafiyar nan ta ban mamaki da su ya taho da su za a za- za a zo a yi dako abin su biya mai zo a zo a yi wasu ka'anci tsakanin ƙurin shawa da shugaba alaihi salatu wasu to da aka zo za a yi wannan masauki da aka sauka sai ku babu ibinin hunzir sai ce da shugabanmu wannan masaukin a nan za a tsaya nan allah yake mu tsaya da izinin ubangiji ko kuma kalan yaki ne take ganin a tsaya a nan ba wata magana kar a ba da shawara kan a komai
قال
sai yake لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة ah haka ina da nuna tsaya a nan da ni. kuma kalan yaki ne kuma shigo-shigo ba zarfi ne ga takurai inda hakan hakan nan da kaga na yi wato ra'ayi ne wal harbu wal makila to قال
da sai ruwa mai kudin manzirin cin shugaba فإنه ليس بمنزل to ni a fahimta ta ba a nan za mu saurawa inda ya huda zarfi shi da waya kulu na huwa uzunun da Allah ya kafarin suka da zafaratun nan sai su mamakin da suke yi da kace a yi abu sai su yi a yi haka da kuma mai kudin munzir shi a iya karatunsa za mu yaƙi da mutane za su da za mu haɗa gaba da gaba da su da kuma ruwaye a kusa da mu nan a gabanmu to wannan ruwan idan aka zo za su tura musu kora su baya su sa ruwayen nan a bayan su don su dinga ɗiba ruwa suna sha to abin da ya kamata in ji ruwa mai ibinin munzir mu tsallake ruwayen nan mu yi gaba kaga ruwa ya dawo bayan mu kenan naka sai mu fafata da kafuran nan idan muka buga da su idan suna neman ruwa ba za su iya tsallon ko mu zo su ɗebi ruwa a nan yahu ba ga ibrahim sunni suke yi shi ne dabara ta wanda yake kusa da su kuma kan su ƙara su don mu je mu cike su suke ya yi zai a yi haka a yi haka ba komai amma da sai da wujudu ya tsayar da rundunarsa an sa ruwan a gaba ya ninka ra'ayin mu babu ibnu zunzur adadin kaunu gaba daya ba za a kada ba sai ce a to a yi hakan yadda nake so da idan da an bar ruwayen nan to da watakila yanzu tarihin yakin badar ba haka ake yin sa ba da yanzu karshen ta wani wani lissafin ne daban wannan ruwayen da aka zuba a gaba za a yaki kafiran za su taho a haɗu ga ruwa tsakiya to ba san me zai faru ba na san me zai faru ba wataƙila ko minti ɗaya ba za a yi ba ana yaki za a gama amma kuma bai mini nun da sai shi ga yadda suke ganin za a yi sai da to a yi na kama ba ko ai yau yadda na fito din nan an zartar da hukunci zai huta mutum bai wa tunanjin ko ka san ai ya fito wani lokaci suna cewa to ai abuwa ba sai an fita ba sai suka ga ya kama hanya ke kadai ta tafi kai kadai ta ai magana ta kare saboda haka sai shugaba yake da shi a yi hakan yadda aka yanzu waɗansu masu kama wasu ma'anonin sai su ɗauka cewa yanzu abin da shugaban ya ce a yi a wurin ba shi ne daidai ba wanda ku ba mai abin da mutum ya faɗa a'a na shugaban shi ne daidai har yanzu
إن هب حتى ناتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نبور ما وراءه من الخلد فنشرب ولا يشربون tashi daga nan sai mun je mafi kusancin ruwa na daga su mutanen sai mu sauka a nan sai mu kone duk mu cike ragowar yan guraben da muka ga da ruwa a wuri sai mu mu samu ruwan sha a bayan mu su ko ba su samu na
faƙala a sai shartabin ra'ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin ya yi daidai
wa fa'ala ma ƙalau Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da shi ba su gurin cikin ya faɗa
وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم shi ko ubangiji ya ce da manzon Allah
وشاورهم في الأمر ina so duk abin da ita so a dinga shawara ka dinga shawara ba dan ra'ayin da za su kawo ya fi naka ba ba dan haka ba ne ita shawara akwai wani sirri a cikin ta rabu izzati da ya halice mu ya ajiye wannan sirrin ko ka fi kowa hankali a duniya a zo a shawarar bauta ce daga Allah ولا تجعل الشورى عليك ضبابة فإن الحوادي قوة في القواجب ترك ميدا وإذا كان في كشاورة أتي وي كي كي ميتولين بنايين ما أكبر yake baka ga ƙananan lashin nan na jikin da dabara ba su suke ba wa manyan fuka-fukan damar sai idan da za ka kama ta tabara ka cije ka baki ɗayan gashin gefe kamar matashiyar nan illa da ba ta tashi ba su waye suke ba ta damar tashi waɗannan nan ɗan mutsi mutsin nan da kake gani na ƙarƙashin buga jiki da na saman buga da za ka kwashe su kamar wannan dogwayen to ba za duk dabbar da suke duk tsaron da yake tashi sun zo to ba zai tashi ba wa'annan alhawaki din kananan su suke ba da dama a tashi kuma ba su ne suke tashin ba kuma da saboda haka sai Allah yake da manzon Allah wa shawuru fil amri ina so sahabban nan ka dinga shawara da su a cikin lamarin ko ma da ne wannan biyar zo zai shawara da su
وأراد مصالحة بعد عدوه على ثلث تمر المدينة shugaba ya yi sulhu da shashin magautansa a bisa za a dinga biyan ɗaya bisa uku na jirgin madina
فاستشار الأنصار sai yi shawara da mutanen madina فلما أقبلوه برأيهم رجع أنوه yayin da suka ba su shawara suka ba wa shugaba suka ce mu a ra'ayinmu ga yadda za a yi sai ce to a yi haka
فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم to ديانة ka ga misalin wannan da makamantarsa a cikin al'amuran duniya wacce ba mashiga da ilimin addini a ciki ولا اعتقادها ko kuma kudurce ta a zuciya ولا ko تعليمها kuma koyar da ita يجوز عليه فيها ما da ذكرناه ke iya yiwuwa ya hajjiyayyu a ga manzan Allah a wanda muka ambata
إذ ليس في هذا كله نكيسة ولا محسة yawwa to kaji ba sai ana yi ana nutsuwa in ana zancen manzan Allah idan ana zancen shugaba kaji alƙali yana magana a ce ga wani abu na sha'anin duniya kamar shugaba ya kawo shi a ce an faɗi wani ra'ayin ya ce wannan ra'ayin ya yi daidai to naka ra'ayin shi ne gaban gaba kuma sannan babu tawaya a tare da shi don ya ce a yi wannan ra'ayin a bar wanda ya faɗa da shi
وإنما هي أمور اعتيادية
kaga waɗannan al'amura ne na al'ada يعرفها من جربها wanda in jarraba su ne yi zansu وجعلها همه ya sa tunaninsa tsawon shekaru da himmarsa ya mai da hankalinsa a kai to وشغل نفسه ya بها shagaltar da ransa da wannan aikin والنبي صلى الله عليه وسلم shi ne shugaban ma'annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama مشغول القلب بمعرفة الربوبية shi zuciyarsa ta cika da sanin allah
ملآن الجواني بعلوم الشريعة zuciyarsa ta cika da ilimin shari'a
مقيد البالغ مصالح الأمة الدينية والدنيوية zuciyarsa ta ɗauri da maslahar al'umma ta addini da tarbiyya da kun haka ne ba ku wanda ya fi ra'ayi mai kyau ka kamar nan ka ga shi ne wajen rigimar aiki ka ji ka faɗi wanda ka ce ya fi kowa sanin Allah zuciyarsa ta ɗauri da abin da ya shafi maslaha al'umma abin da duk zai gyara al'umma na addini da na duniya shine limami a nan to waye zai iya zuwa da ra'ayin da ya fi nasa kuma wadanda kuma kamar an zo da wani abu ne a nan
ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور to wannan yana kasancewa a shashin al'amura ويجوز في النادر yana yiwuwa a cikin nadiri kwarai abin da ba a ko ka biya ce na yadda da nata to malam abin da yi fada shi Allah ya bi yanzu wannan ruwan da ya ce a bashi a gaba ta yi duk kafirin da ya ga ruwan nan sai ya mutu ba ma sai an kafo da mala'iku ba a nan wataƙila tashin da aka yi nema aka ce to mala'iku da kafo da an basu da ruwan nan mutum ya shafi ɗaya shi ke nan ya halaka duk wanda ya taba shi ma ya halaka
ولكن هذا إنما يكون في بعض الغموض to kaga wannan al'amuran suna kasancewa a cikin tashi waɗansu al'amura ne
ويجوز في النادر yana yiwuwa a cikin nadiri وفيما سبيله التدقيق da abin da a cikin lamarin da sai an zurfafa tunani في دراسة الدنيا cikin lura na duniya to yanzu malam idan da ya zo ya yi bayanin ilimin babu ciniki kai ka san akwai mai hankalin annabi a duniya duk ƙofar da za a ci naira ɗaya ba da san ranka ba sai da kabilu za su yi rafi ya kuma toshe hanyar shekara yi
واستثمارها da kuma amfanin da
لا في الكثير المؤذن بالبلي والغفلة ba wai a cikin wani abu mai yawa ba ai ko a kaɗan ɗin ma ba za mu yarda ba don Allah shi ne gaskiya ba malam a ƙa'idu na zancensa za su warkar da kai kan wannan abubuwa a lamarin Allah ba shi a lamarin da ne za ka zo inda za ka ga kamar dan kai yi wannan abu ka fahimci abin ka zarzu da shi to an kaɗan matsa gaba za ka ga yayi abin da kwakwalwarka ba za ta san wannan abu ba kai ake gayawa abin da ake gayawa a cikin nau'in halitta su ma an suka matsa gaba za su gaba da su ake ba akwai da waɗanda yake su ma an suka matsa gaba waɗannan ya yi abin da sai na waɗansu ne daban sai an ji jan nan da ya yi abin da shi kaɗai ne ke da su san wannan abu sai allah da yi shi su san wannan abu yanzu ba da yawa ko da ayoyin qur'ani ai da an faɗa za ka zo kan wani abun sai ka ga kai ka ce dama sai da aka lura da zuciyoyin aka ga dacewar wannan abun sannan ya haka amma idan ya matsa yi wani abun kuma yanzu misali duk abin da aka zo idan Allah yana cewa wa in gado su min ahalika tubo wudul mu'mini na maka'in da bil qitali ranar uhudu ya nuna wannan cikin tsaya a nan ya ɗauko wani kan da kafurin mayaji ya sa shi a nan ya kawo wannan ya sa a sau ya ce maharba ga yadda za ku yan takobi ga yadda za ku mahaya dawaki ga yadda za ku sai ka ga abin ya dace da fikira da tunani irin naka amma in yi wani abin zai da kuma an wuce naka kuma ya wuce naka wanda a kayiku da yawa sun nuna wannan abubuwa da yawa to don haka magana a ce wai akwai wani ɗan kankanin abu wanda za a zo a kansa ba wai da yawa ba ne ya faɗa abu sai a kawo shawara amma wanda aka kawo shawarar ya fi nasa wannan ba za a yi gani su ba ƙwarai kuwa
وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم don ko karatu ta fuskar nakali ya jeranta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama من المعرفة بأمور na الدنيا daga saninsa da al'amuran duniya ودقائق da مصالحها zurfafan maslahar rayuwar duniya وسياسة فرق da أهلها yadda za a jagoranci lamarin mulkin duniya ما هو معجز في البشر abinda duk kauna gaba ɗaya duk makalu jinsin basharu ya faɗi banza kuma bayan wannan makamu
مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب daga abin da muka ba faɗa tun a babin musulunta duk an yi waɗannan zantuttuka an yi maganganu shi sai kamala sai fita sai ɗaukaka sai matsayi duk abin da allah ya ajiye a tare da shi kenan. duk nahiyar da za ka bi ka ɗauko wani abu wai ka ga wannan abin da waya ne wallahi tallahi ko abin da ko ayoyi ne da kake jin Allah yana faɗan su tabaraka wa ta'ala idan aka zo za a yi magana abin da malaman ku suke faɗa da shugabannin mu a yi ladabi in aka zo ana cewa nun wal kalimin ma ya ما أنت بني مثلا ذلك بمجنون وإذا كلمة مجنون بين نحن ذاك هو مفسر هذا ما نسيك إذا عن كلمة ذيك أبدا ذاك فلا كذا يقول إن أجي لجانب أما بالله الذي من قبل ذاك فلا دنجا شيء بتحلل الله تكي حربا ما يا كيكي سو من ذاك أي أنا أنا حربا ما كتلا يا حكي yi a hankali kana faɗin wani abu in ta sa ma ja har abun Allah ta jiri ne ke wallahi in ga dole ga ni a hankali halarar ƙarfi ne ba a kai wasa gurin nan sai mutuwa sai hankali sai tsallamawa sai imani sai yadda babu wani jayayya an tsallama Allah ta yi haka sha'anin da yake a yin gaba Allah ya kara mana tsira da amana kamar yadda aka sani da wannan farki da yan uwa sun san cewa yau din nan laraba laraba ce ko to ita ce wacce Allah ya kaddara a wannan shekarar ya adadin karatun da za mu yi za mu kashe karatu yau saboda da ya zo wanda da tun farkon da wanda ne ma za a samu kalli da kala da shugaba alaihi salatu wa salam kuma Allah sai ya so za a yi wani abu na karatun nan saboda ganin nan saboda haka kuma kamar yadda da ɗan uwa aka faɗa cewa yau ka ga sha sha shida da wata ko gobe ne sha wata da ake za a yi tarihin karatun yakin badar yadda muka saba yau kuma na tashi saboda haka dole abin da za a yi ya yi kan wannan ke a zamani ya rufe da ba ne da ba za mu na da nan da kuma wajen da ba su da kala ya san da dawo a idan aka dawo ne a cikin tabi da su kuma da mun san dora wa ake da ganin da aka yi kuma shirin jina Allah yana zuwa kan wanda duk yadda ake so muna zuwa kan da ba da ko Allah ya wafaka da mu ya ta da mu ka ta wace da kai duk da da mu rahama kara mana albarka wannan zawiya ta kara mata haske da kara mata albarka farmon shugaba da sallallahu alaihi wasallam kuma riba ake kara dauki ba da shi da kaiwa da komowa da raya wannan wuri da kokarin tabbatar da al'amura da kasa magana ai sami da taimaka da lamuran karmi shugaba da jirage da sala da shi ɗaya mu duka allah ya mana zamana allah ya karfafe mu da sarari shugaba allah ya kara mana muhabba karmi shugaba da jirage da sala da za mu da shi a nan za mu da shi a nan riba domin ta mana da kuma ya kuma su kan tsaya ya yi kuma ya lafi kan su farkon shugaba